الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sada mu a wannan yammaci na juma'a 16 daga wannan wata na rabi'un thani hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya dace da 13 ga watan 12 shekara ta 2019 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatu littafin namu mai albarka al-mu'taqad sahih na babban malamin na Abdul Salam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu tashi harfu dal wal imanu bi rusulihi haka ne ko قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان برسله يكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه الإيمان برسله إيماني دمن زنن الله والنشين ركني نهدو كو كو نبيرني الإيمان بالله سمي وملائكته وكتبه ورسله ركني نهدكو rukuni na hudu daga cikin rukunan imani guda shida shine yin imani da manzannin Allah gaba daya yakunu bit tasdiqil jazim imani da manzannin Allah yakan kasance ta hanyar gaskatawa aljazim yanke ba tare da shakku ko kwankwanto ba bi anna Allah ba'atha fi kulli ummatin rasula cewa lalle Allah madaukakin sarki ya turo manzo a cikin kowace al'umma daga cikin al'ummomin da ya halitta a doron ƙasa yad'uhum ila ibadatillah wannan manzon yakan kira al'ummar sani zuwa ga bautar Allah وحده لا شريك له ألا شيكدي لا شريك له باش أبوكين تاريا سبحانه وتعالى والكفر بما يؤبد من دون الله wannan manzannin kuma sukan kira al'ummominsu da kafirce ma duk abin da ake bauta kuma bayan Allah wannan shine imani da manzannin Allah kenan ka gaskata kana mai yin imani a yanke ba tare da kwankwanto ba ko shakku cewa babu wata al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata a doron ƙasa face sai Allah ya turo manzo a cikinsu wannan manzan idan ya zo cikinsu wazifa shi da aikin da ya zo cikinsu shine yana kiransu zuwa gabauta ma Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala kada a mushi abokin tarayya cikin bauta sannan kuma yana gargadin al'ummarsa da jan hankalinsu zuwa ga nisanta shirka da Allah maɗaukakin sarki wa anna jami'ahum sadiqun kuma kai imani ka gaskata cewa lalle gaba ɗayan annabawa da manzanni sadiqun masu gaskiya ne cikin abin da duk suka ba da labari musaddiqun kuma ababan gaskatawa ne game da labarin da suka bada masu gaskiya ne kuma ababan gaskatawa ne barun masu da'a da biyayya ne ga Allah madaukakin sarki ba sa saba mishi rashiduna shiryayyu ne kiramu masu karamci bararatun masu biyayya atqiyaun masu jin tsoron Allah umana'u amintattu ne game da isar da sakon da Allah ya ba su ba sa tawaye daidai da miska da zarratin daga cikin abin da Allah ya ba su na sako domin su isar da shi zuwa ga al'ummarsu hudatun shiryayyu ne su kimtsatsu ne daga Allah madaukakin sarki muhtadun kuma masu shirya ne wannan shine gaskata annabawa da manzanni kuma wannan shine sufufin annabawa da manzannin Allah gaba ɗayansu wa annahum ballaghu risalatillahi jami'a sannan kai imani cewa lalle sun isar da saƙon Allah gaba ɗaya babu wani annabi ko manzo daga cikin manzannin Allah da Allah ya turo shi zuwa ga wata al'umma domin ya isar da saƙon Allah face sai da wannan manzon ko annabi ya isar da saƙon Allah kakaf bai bar duniya ba sai da ya isar da amanar da Allah ya bashi zuwa ga al'ummomin da aka turo su ba sa ɓoye saƙo ba sa ɓoye aiki ko da ko magana tana da alaƙa da su ko ko Allah yana magana ne a kansu ko da tana zafi a kansu ina fatan mun gane annaba ba sa koyi sako ba sa koyi sako haka manzanni ba sa koyi sako ba sa koyi amanar da Allah ya ba su domin su isar da ita zuwa ga al'ummomin su wa anna Allah ittakhadha Ibrahim khalila kuma ga gaskata cewa lalle Allah madaukakin sarki ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalilin shi Ibrahim yana da manzila da matsayina so na kulla tsakankanin shi da ubangiji shi واتخذ محمدا خليلا كما الله يارك النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا أمزئن خليلش وكلم الله موسى تكليما كما للي الله يا تتمنا دا النبي موسى يا مغانا دا النبي موسى تكليما متك تتمناوا kai imani da haka nan kiran daga cikin annabawa akwai masu wasu matsayi da wani manzila da wata maziya da Allah ya ba su bai ba sauran annabawan ba ina fatan mun gane ya fifita wasu su akan wasu su Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam wa rafa'a Idris makanan aliyya kuma Allah ya ɗaukaka annabi Idris makanan wuri aliyan maɗaukaci wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu kuma kai imani kana mai gaskata cewa lalle annabi isa alaihi salam bawan Allah ne ba dan Allah bane ba kamar yadda kristoci ke riyawa bawan Allah ne ba ɗaya daga cikin alloli guda uku bane kamar yadda kristoci ke riyawa kenan kai imani kana mai gaskata cewa lalle annabi isa alaihi salam bawa ne daga cikin bayin Allah sannan wa rasuluhu kuma manzo ne daga cikin manzannin Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam annabi musa karma Allah ce da ya jefa ta zuwa ga nana maryam alaiha salam wace irin kalma kun fayakun saboda Allah ya ce inna mathala isa inda Allah ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kenan annabi isa alaihi salam kalma ce ta Ubangiji ya faru ne kalkashin faɗa Ubangiji da ya ce kun fai kun sai kasance. Ina fata mun gani. Wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah. Imana ya faru ne a sanadiyar busa da mala'ika Jibril ya zo ya yi a kan Nana Maryam alaihissalam. Ko? Nana Maryam alaihissalam mala'ika Jibril ya zo mata da sifa ta mutum. hatta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ko qala ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya ko li yahaba laki ghulaman zakiya karshe dai malaika jibril sai busa a cikin me yake cewa gele ko kuma zane na maryam alaihi salam ya busa wannan sanadiyar busa sai zamanto duka juna biyu na annabi isa alaihi salam ko shi yasa Allah yake cewa wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina fanafakhna fihi min ruhina sai aka mashi aka yi busa a cikin ta daga ruhin bimana ɗaya daga cikin rayukan Allah yayi busa ya zamanto sanadiyar rayuwa ta annabi isa alaihi salam ina fatan mun gane kalmar Allah ce sannan kuma ruhi ne daga Allah maɗaukakin sarki kenan haka zai sa ka bambanta da kiristoci wanda suke ganin cewa isa alaihissalam ɗan Allah ne wanda kuma Allah ya mai da musu martani akan haka da kuma masu cewa isa da kanshi Allah ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha ko inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam yana nan kafirci ne da kuma allantar da ɗaya daga cikin bayan Allah wa anna allaha faddala ba'dahum ala ba'd sannan ka yi imani kana mai gaskata cewa lalle Allah ya fifita shashen annabawa da manzanni akan shashi wa rafa'a ba'dahum ala ba'din darajat ya ɗaukaka shashen su akan shashi ta fuskar darajoji wa anna muhammadan sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhr kuma lalle annabi muhammad shine shugaban 'ya'yan annabi adama rattashin alqiyama wala fakhar ba tare da alfahari ba kenan annabawa da manzanni suna da fifiko tsakankanin su Allah ya ɗaukaka wasu akan wasu ya fifita wasu akan wasu ta fuskar ba su darajoji kamar da Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine shugaban gaba ɗayan halittu ya fi su makana ya fi su kusanci ya fi su manzila da daraja a wurin Allah wa anna da'awatahum min awwalihim ila akhirihim ittafaqat fi asl ad-din sannan kai imani kana mai gaskata cewa lalle da'awa annabawa da manzanni kakabkin su tun daga na farkon su zuwa na ƙarshen su sun hadu sun yi ittifaki sun yi baki daya akan asalin addini duk annabawa da manzannin da Allah ya turo a doron ƙasa aqidarsu tauhidinsu ɗaya ne suna kira ne bisa ga bauta Allah shi kaɗai kada a Allah abokin tarayya cikin bauta an gane ku suna kira ne zuwa ga makarimul akhlaq suna kira ne zuwa ga imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da manzannin shi da tafan shi da imani da kaddara alkhairi ko sharri duk wasu abubuwa da kusan na usuluddin annabawa da manzanni ba su yi sabani akan kiran al'ummominsu ba akan wannan abu ina fatan mun gane duk annabi ko manzo da ya zo a doron kasa tauhidun su daya da a wasu daya bangaren usuluddin babu sabani tsakankanin su inda aka samu sabani shine cikin hukumce hukumce wasu wasu al'ummomin Allah yakan aza musu wani hukunci mai tsanani a kansu duba ga taurin kansu ko kan gare wasu wasu kuma al'ummomin Allah ya sauƙaƙa wasu hukumce-hukumcen a kansu duba ga biyayyarsu ko kuma rahama da gare shi ko kuma sanadiyar wani annabi daga cikin annaba da tuwo a cikinsu ina fata mun gani amma aqida su kam guda ɗaya ce ba sa sabawa wa huwa tauhidullahi ta'ala asalin shine kadaita Allah madaukakin sarki fi uluhiyatihi a cikin uluhiyarsa وربوبيته أتكن ربوبيسا وأسمائه وصفاته أتكن سونا ينسى دسفوفنسا كان أنبا ودا منزني غبادايا سني اتفاقي سني حدن باكي غبادايا بس سابا با ورين كيران الأمم سزوا غدين تألا شي كدي دبوتا كدا هذا شي أبوكين بوتا دين تاشي تكن ربوبيسا shi kadai ke ayyukansa ba shi abokin tarayya cikin duk abin da yake banta da shi na ayyukansa shi ne mahalicci shi ne mamallakin komi da komi shi ke sarrafa komi da komi ba shi abokin tarayya cikin dukkanin wannan ayyuka ina fata mun gane sannan sun yi ittifaki wurin kadai ta Allah da bauta shi kadai ake bauta ba a bautar wani shi ko ma girman wannan wanda ake ganin girman sa ba za a bauta masa ba sawan cikin mala'iku yake muku santa a wurin Allah ko cikin manzanni masu makana a wurin Allah ba za a bautan shi ba akan bauta ma Allah ne shi kadai sannan dukan su sun yi ittifaki wurin cewa lalle Allah yana da sunaye kyawawa da sifofi masu kamalan da baya da abokin tarayya a cikin su قال تعالى الله مدوكين سركي yake cewa inna ad-dina indallahi al-islam lalle addini karbabbe a wurin Allah da za a yi muku sakamako akan shi gobe al-qiyama shine al-islam addinin musulunci wadamini al-islam huwa istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'a wal khulus min ash-shirki wa ahli ash-shirk abinda yake ce musulunci shine me ka wuya ga Allah kai tsaye ta hanyar kade ta shi da yi masa biyayya an gane ko sannan kuma da kafirce ma duk wani abin da za a bauta kuma bayan Allah da kuma tsabtata daga barin shirka duk annabawa da manzanni abinda suke kiran mutane zuwa gare shi shine al-islam wanda al-islam shine at-tauhid at-tauhid shine kadai ta Allah da bauta ba a mishi tarayya cikin duk abin da yake bantar shi an gane ko shine lafazin al-islam kuma kowane annabi za ku ga yana kiran mutane ne zuwa ga mi al-islam wa qala Allah madaukakin sarki yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dina duk wanda ya riƙe kishiyar musulunci a matsayin addinin da zai bautar Allah da shi falan yuqbala minhu ba za a karba masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma lalle shi zai kasance daga ƙarshe kenan rattashin alqiyama min al khasirin ina daga cikin wanda za su yi asara su tafi kenan kaga annabawa gaba ɗayan su da manzanni sun kira al'ummomin su ne zuwa ga musulunci shine kada ta Allah subhanahu wataala shi kada cikin bauta wakala ta'ala an nuh Allah madaukakin sarki yana cewa game da sha'anin annabi nuh alaihi salam wa umirtu an akuna min almuslimin kuma an fore ni in kasance daga cikin almuslimin masu mika zuwa ga Allah wuya ga Allah shi kadai da bautar shi shi kadai وقال تعالى عن موسى هكا الله مدوكين سركي كي تشوى غمد شأن النبي موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين يا قوم يا قوم تانينا إن كنتم آمنتم بالله إن دي دقسك كن إيماني دا الله فعليه توكلوا تو أغريشني كما تقولوا غربا قون شبع إن كنتم مسلمين إن دي دقسك كو مسلمين بمعنى إن دقسك كو ما سكأي تألا دبوتاني shine al-islam kenan ina fatan mun gane kenan duka annabawa sun kira mutanen su ne zuwa ga mi al-islam shine at-tauhid wa qala ta'ala an sulaiman ala lisan balqis haka Allah madaukakin sarki yake cewa game da sha'anin annabi sulaiman bisa ga halshen balqis rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi lalle kam ni na zalunci kaina wa aslamtu na miƙa wuya na zuwa gare ka ta hanyar kaɗaita ka da bauta ma'a Sulaiman tare da annabi Sulaiman lillahi ga Allah shi kaɗai rabbil alamin ubangijin halittu gaba ɗaya wannan balqis Allah subhanahu wataala ya ba da labarin ta cikin alkur'ani mai girma sarauniya ce a zamaninta wadda take mallaka ƙasa a matsayin jagora ko kuma shugaban ƙasa a zamaninta tana da runduna masu yawa masu ƙarfin gaske kuma tana da dukiya mai yawa sai dai kawai mutane ne wanda mushrikai ne suna bautar rana shi yasa da annabi suleiman ya zo cikin dabbobinsa yana, yana tafakkudinsu yana duba yanayinsu sai ya fuskanci cewa lallai hudu-hudu bayana ya ce na hudu-hudu hudu-hudu bayana shi yasta ya ce la'u'azzibannahu azaban shadidan aw la'azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin tunda ya nemi hudu-hudu bai gansa ba sai ce lalle kam idan ya dawo zan azabtar da shi azaba mai tsanani ko ma'ar al-huda-huda am kana min al-ghaibi qala la'u'azzibannahu azaban shadida zan azabtar da shi azaba mai tsanani aula azbahannahu ko kuma in yanka sa aula ya'tiyanni bi sultanin mubin ko ko yazo mini da wata hujja bayyananna me yasa ya shirye tafi ashe shi hudu hudu da yake kewa yana kewa cikin doran kasa sai ya samu mutanen Balqis shine da ya dawo sai ki ba annabi Suleiman labarin me ya faru yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na same ta ita da mutananta suna yin sujada ga rana kuma bayan Allah har yake mamaki shi alhudhud ki Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a ya saboda ba za su bauta ma Allah da ke fitar da tsirrai ba a cikin sammai ko kuma duk mai halatta duk wata kwaye a cikin sammai ƙarshe dai annabi suleiman ya tura sako zuwa gare ta ya tura alhudhudu cewa ya je ya kira ta zuwa ga musulunci ya tura sako ya kai mata ana kai mata sako da ta duba ta ga letar daga annabi Suleiman innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin ko da ta ga wannan sai ta shawarci rundunarta da mutanenta inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim tace ayyuhal mala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ku bani fatawa game da al'amari na ban kasance ba tun dama ina yanke hukunci gabanin in shawarce ku me kuke gani amsar da suka wasu suka ce na hannu uli kuwatin ko mukan mutane ne ma'abuta ƙarfi mutane ne masu ƙarfi in yaƙi kike so ki tura mu za a je a yaƙi annabi sulaiman fandori ma za ta amurin di ba ce ga kawai me kike so a yi kawai to dake ta mace ce mai kaifin hankali zakiya ce qur'ani ya ba da labarin tana da kaifin hankali na daga cikin kaifin hankalinta annabi suleiman dukiya ta ce mu tura mu annabi suleiman mu gani masu san dukiya ne za mu gani ƙarshe tura dukiya bai amfani ba annabi suleiman ya ce wa zai zo mana da gadanta na mulki kafin su zo mana suna musulunci tsakankanin annabi suleiman da inda take akwai rata mai nisa a fada yake cewa wa zai je ɗauko mini gadon mulkin ta nan ifritu min aljin yace ana atika bihi qabla an taquma min maqamik zan zo maka da shi kafin ka tashi daga mazauninka kenan da abinda Allah ya bashi ni kudura ya iya zuwa ya ɗauko gadon shi kaɗai diddirin da na wurin da yadda wurin ke da tsaro saboda gidan shugaban ƙasa ne amma zai je ya ɗauko wannan gadon ya kawo shi kafin annabi suleiman ya tashi daga majalisin shi wani ɗaya daga cikin wanda Allah ya ba ilimi ya ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ni kuma zan iya zo maka da shi gafin ka kifta wannan wani ne wanda Allah ya ba ilimi kaga sai ya nuna kudura da iko wanda ya fi na aljani ifritu min aljin wani malamai suka ci wani waliyi ne daga cikin waliyan Allah malaman tafsiri suna ce mishi ana ce mishi Asif ibn Barkhiya Allahu alam bi cikakken sunan shi haka da suke cewa amma wali ne daga cikin waliyan Allah ya ce zan iya zo maka da shi kafin ka kibta idanka nan take ku kawo gado ya ashi tana zawwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma gadan na ta kuskure ma dan gyara shi nakiru laha arshaha nanzur atahtadi am takuna min alladhina la yahtadun ku dan gyara gadan kuma shi kuskure ma a dan mushi dabaru ta yadda za a iya sa ta yi inkarin shi ta masa shi ta kasa gane shi sannan magashin wai ta iya shari'a ta gano cewa gadanta ne kuku za ta kasance ta wanda ba su ganewa tana shigowa aka ce da ita a haka za a rushuki shin haka gadanki yake kalat ka annahuhu bata ce ba shi bane ba bata ce shi ne ba sai ta ce kai ka ce shi sai ta ba da amsa daidai tambayar da aka mata ƙarshe dai ta yi nadama kamar yadda Allah ke ba da labari ana ta ce rabbi inni zalamtu nafsi saboda sun kasance suna bautar rana ne shine abun bautar su koma bayan Allah wanda kuma rana ɗaya ne daga cikin hadaddin Allah take cewa rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji tabbata ne na zalamci kaina wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin wanda ke nuna kenan duka annabawa da manzanni sun kira ɗin musu ne zuwa ga zuwa ga musulunci wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilayk shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha lalle Allah ya shar'anta muku daga addini ma wassa bihi nuhan irin abin da ya wasici da shi zuwa ga annabi nuh irin abin da Allah ya fore ku da shi ya shar'anta muku na bautar shi shi kadai na ku yi imani da shi da mala'ikunsa da komansa haka yayi wasici zuwa ga farkon manzanni shine annabi no wanda ke nuna dukkanin annabawa sun yi ittifaki cikin kiran mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai wallazi auhayna ilaik wama wasaina bihi ibrahim da abinda muka yi wasiya zuwa ga annabi Ibrahim wa Musa da annabi Musa wa Isa da annabi Isa shine an aqimud dina cewa ku tsaida addini ku bauta ma Allah shi kadai ku yi imani da rukunin musulmi da rukunin imani gaba daya ku yi imani da duk abinda Allah ya lazumta muku yin imani da shi wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin shi Allah ya hana a rarraba a cikin imani da shi da usuluddin irin yadda aka samu yanzu kanuwa sun rarraba kiristoci yahudawa da abin da ke kama da haka da wasu wanda ma ba sa bauta ubangiji ba su da Allah yana kaga Allah ya yi furu ne duka da abota mishi shi kadai kada hada shi da abun da wani abun kishiya ko wani abu wanda ba shi ba abun bauta kabura alal mushriki na mata da uhun ilai lalle ya yi girma akan mushrikai abinda kake kira su zuwa gare shi Allahu ya shtabi ilaihi man ya sha lalle Allah maɗaukakin sarki yakan zaɓi wanda ya so daga cin halittun shi wa ya hadi ilaihi man yuni kuma yana shirya da wanda ya so zuwa gare shi idan ya koma zuwa gare shi wanda kaga dalilin da ke nuna cewa lalle tun daga annabi nuh farkon manzanni ya zo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duka da a wasu guda ɗaya ce abota ma allah shi kaɗai kada a haɗa shi da abokin bauta mala ce wa adadin rusuli ثلاث مئة ثلاث مئة وخمسة عشر والأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا malam abdulsalam ibn barjas rahimahullah yake cewa adadin manzanni salasu mi'atin wa khamsata ashar ɗari uku ne da goma sha biyar adadin manzannin da Allah ya turo a doron ƙasa manzo ɗari uku da goma sha biyar wal anbiya su kuma annabawa mi'atu alfin dubu ɗari wa arba'atun wa ishiruna alfa da kuma ishirin da hudu dubu ɗari da dubu ishirin da hudu ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر يتشي هكذا يتبت نعدد من زني da annabawa kamar yadda ya bada labari hakan ya tabbata a cikin hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga hadisin Abi Umama da kuma hadisin Abi Dhar haka malam Allah ya ji kanshi da gafara ya tahi wanda zance mafi inganci babu wanda ya san adadin annabawa da manzanni sai Allah ina fata mun gani hadisan da mala ya kafa hujja da su wurin tabbatar da adadin annabawa hadisin abi umama da hadisin abi dhar duka hadisai ne wanda ba su inganta ba ba su da inganci duk wani hadisi banda su ma da ya zo yana ƙoƙarin bayyana adadin annabawa da manzanni ta wannan hadisi bai inganta ba akwai ta cewa da abin suka a cikinsu shi yasa zance mafi inganci Allah shine mafi sani babu wanda ya san adadin annabawa sewa sai Allah shi kaɗai subhanahu wataala dan babu wata al'umma daga cikin al'ummomin da Allah ya turo a doron ƙasa sai ya turo annabi ko manzo a cikinta ina fatan gani kuma annabi Allah subhanahu wataala ya ba annabi labari cewa annabawa daga cikinsu akwai wanda bai ba shi labarinsu minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik daga cikin annabawa akwai wanda muka labarta maka labarinsu daga cikinsu akwai wanda ban baka labarinsu kenan haka ke nuna babu wanda ya san adadin annabawa sai Allah madaukakin sarki amma hadisan malamai sun sabani wasu suka ce ingantattu ne wasu suka ce ba ingantattu bane wanda suka ta kan ingancin su sai suke tabbatar da adadin nan na annabawa da manzanni wanda suka ta kan rashin ingancin su sune ke cewa babu wanda ya san adadin annabawa sai Allah madaukakin sarki wanda kuma shine zance mafi rinjaye daga cikin zantuttukan malamai gaba daya malai wal farqu bainar rasuli wan nabi bambanci tsakankanin manzo da annabi waye manzo waye annabi annan nabiya huwa allazi yunabbi'uhu Allah annabi shine wanda Allah ke annabautar da shi ta hanyar bashi labari wa huwa yunabba'u bima anba'ahu Allah bihi shi kuma sai ba da labari da irin abin da Allah ya bashi labari فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة, ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول idan kuma aka tura shi tare da hakan zuwa ga wanda ya saba umarnin Allah domin ya isar mishi da saƙon Allah to wannan a wannan lokacin ya zama tumansu bi ma'ana shi annabi shine wanda Allah ke bashi labari ya mishi wahayi na ga abin da za ka yi kuma ka gaya ma mutanen da suka yarda da kai suka yi imani da kai amma ba zai tura shi ba zuwa ga wasu al'umma wanda suka kangare ma Allah lokacin da aka tura shi zuwa ga wasu wanda suka kangare ma Allah suka saba ma umarnin Allah to a wannan lokacin manzo ne shi ba annabi ba ina fatan mun gane ko a ce ya kuma shi bin shi manzo ne shi annabi ne dandin manzo annabi ne ba duk annabi bane manzo ina fatan mun gane mala ce wa amma man ka wa amma man kana innama ya'malu bi shari'ati qablahu wa lam yursal فولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة, رسالة فهو نبي وليس برسول amma duk wanda ya kasance yana aiki da shari'a wanda suka gabace shi daga cikin annabawa kuma ba a turo shi ba zuwa ga ɗaya domin ya isan mishi da saƙon Allah to wannan annabi ne ba manzo bane ba ina fata mun gane qala mujahid imamu mujahid rahimahullahu yake cewa النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه shine wanda ake masa magana kuma ana sabkar masa wala yursal amma ba a tura shi zuwa ga wasu al'umma cewa ya kira su ina fatan mun gani an masa magana kuma a sabkan masa da wahayi yayi aiki da abin da Allah ya sabkar masa amma ba za a tura shi zuwa ga wata al'umma ba wanda suka kafirce ma Allah dan ya isa musu da sakon Allah su dawo su bauta ma Allah shi kare wannan shi yake ce ma annabi ina fata mun gane wa alaihi yace bisa ga wannan tsarin fa inna kullu rasulin nabi dukkanin manzo annabi ne walaisa kullu nabiyyin rasulan amma ba dukkanin annabi bane manzo saboda sun yi tarayya wurin me wurin a musu wahayi gaba daya ana musu magana kuma ana turo musu sako annabi ana mishi magana ana turo mishi sako manzo ana mishi magana ana turo mishi sako menene bambancin su annabi ba a tura shi zuwa ga wata al'ummar da suka kangare cewa ga sakon Allah ku daina abin da kuke ku zo ku bauta ma Allah shi kare amma manzo akan tura shi zuwa ga wata al'ummar da suka kangare domin su dawo bisa ga hanya ta daidai ai kun gane bambanci tsakanin su ko yawa kenan duk annabi ba manzo bane amma duk manzo annabi ne mala ce waƙar sammallahu ta'ala lana jumlatan minhu lalle Allah maɗaukakin sarki ya ambace mana wani jumulla na annabawa da manzanni ka adam kama annabi adam wa nuh kama annabi nuh wa idris da annabi idris wa hudin da annabi hud wa salih da annabi salih wa ibrahim da annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة سنة أنبتي الأسباط جيكوتي جملة جيكوكو النبي يعقوب كان النباوة قبالها وندسكي جيكوكي النبي يعقوب وعيسى ya ambaci annabi isa wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi muhammad tsira da aminci allah su tabbata a gare shi a gare su gaba daya kaga wannan annabawan da muka ji sunan su da manzanni wannan allah ya ambace su a cikin alqur'ani mai girma wa qassa alaina min naba'ihim kuma allah ya bamu labarin wani bangare na labarinsu allah ya labarta mana wani labarinsu ma fihi kifayatun wa ibratun wa idha wanda cikin bayaninsu da labarinsu da kistarsu za a samu kifayatan abin da ya isa wa ibra da kuma abin nura da wa'azi wanda ya wadaci al'umma Allah ya ba mu labarinsu ya ba mu kistarsu ya ba mu yadda suka zamna da mutanensu da sakamakon da ya faru tsakankaninsu da al'ummominsu Allah ya ba mu cikakken labari gamsashe wanda za mu yi ɗaukar wa'azi da kuma izina ƙarƙashin haka Allah ke cewa wa rusulan qad qasasnahum alayk wasu manzannin hakikan mun labarta maka labarinsu mun baka kissarsu min qabli gabanin haka wa rusulan lam naqsusum alaik wasu manzannin kuma ba mu baka labarinsu wa kallama Allah Musa taklima lalle Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa takliman matukan magana fa nu'minu bi jami'ihim sai mu imani da dukkanin su tafsilan fi ma fassala Allah mu imani da dukkanin annabawan nan bisa ga rarrabewa a inda Allah ya rarrabe wa ijmalan fi ma ajmala Allah da kuma a dunkule a inda Allah ya dunkule ina fata mun gani inda Allah ya rarrabe shi ne inda Allah ya kire mana su ya ambata mana sunayensu da mutanen da ya turo su zuwa gare su zuwa gare su da kuma irin labarin abin da ya faru na takaddama tsakankanin su da mutanen su sai mu imani da wannan da wannan labarin filla filla a rarrabe sannan wasu kuma manzannin Allah dai ya ce ya turo su amma bai ba mu labarin su ba kamar da ya ce minhum mallam wa minhum mallam naqsus alai daga cikin su akwai wanda ban baka labarin su da kissa su ba kenan sai mu imani da su cewa akwai su a dunkule amma Allah bai rarrabe mana bayanin su ba da sunayen su malaci wa nu'minu bi anna jami'ar rusuli wal anbiya'i basharun makhluqun sannan sai mu imani da cewa gaba ɗayan manzanni da annabawa mutane ne halittu ne basharun mutane ne makhlukun halittarsu akai ba alloli bane ba ba mala'iku bane ba ba aljanu bane ba ina fata mun gane laysa lahum min khasa'is rububiyyati shay ba su da komai daga cikin irin abin da Allah yake banta da shi a matsayin shi na ar-rabbu da abin da Allah yake banta da shi ba su tarayya da Allah da komai daga cikin wannan abu kenan khususiyya ta rab abinda Allah yake banta da shi shi kadai bai da abokin tarayya cikin to annabawan shi ma ba sa tarayya da shi cikin abin da yake banta da shi shi kadai ya halitta babu wani annabi daga cikin annabawa da ya halitta shi ke kashewa babu annabin da ke kashewa shi ke rayawa babu wanda daga cikin mutane wanda ke rayawa ko shi ke sabkar da ruwan sama shi ke fitar da tsirrai ko shi ke bugar da iskan da kuke shaka da abubuwa masu yawa ga sunan barkatai wanda yake banta da su to babu ɗaya daga cikin annabawa ko manzanni da ke tarayya da Allah cikin abin da yake banta da shi saboda su halittu ne shi kuma Allah mahalicci ne an gane ya ko qala ta'ala Allah madaukin sarki yace qul innama ana basharun mithlukum ka ce ma mutanenka ku sani cewa kadai ni dinnan basharun mutum ne mislukum irinku a wannan aya raddi ce akan mutanen da suke ganin cewa a ce annabi mutum ne kamar mutane kuskure ne ko babu su mutanen akwai su suna ganin cewa ka ce annabi mutum ne kamar kowa kuskure ne idan suna nufin kamar kowa irin kowan kowan nan cikin mutane barkatai akwai mutanen banza akwai shaidani akwai lalatacce akwai mummuna da in suna nufin haka ko mu ba mu yarda mu sabanta annabi da irin wannan kowan kowan amma abin da ake nufi annabi ne annabi mutum ne kamar kowa bi ma'ana mutum ne irin mutane an haife shi ne tsakankanin uwa da uba irin yadda aka haifi sauran mutane tsakankanin uwa da uba asalin shi maniyi ne irin kuma yadda kuma asalin ku maniyi ne gaba ɗayan ku kuna kuma zuwa ga annabi adam shi kuma asalin shi daga ƙasa ne kullukum li adam wa adam min turab ina fata mun gane irin ababen da suke iya samun mutum suna iya samun annabi rashin lafiya yunwa da ya buƙaci abincin da zai ci kishirwa ya buƙaci abin da zai sha ko a jefe shi ko a bige shi ko a zubar da jinin shi mutum da irin mutane Allah ya ce qul innama ana basharun mithlukum ni kan mutum ne irin ku mutane bambanci na da ku shine yuha ilayya ni ana yi mun wahayi ta yadda ku ba mu wahayi ina da wata alaka ta musamman tsakankani na da ubangiji madaukakin sarki wadda ku wannan alaka ba ku da ita ana turo mun mala'ika in gan shi mu tattauna da shi ta yadda kudin ba kwa ganin mala'ika kuma ba kwa shin magana shi ina fatan mun gane Allah yakan yi zance da ni ta yadda ku bayan zance da ku kenan bambanci na da ku ni ana mun wahayi innama ko annama ilahukum ilahun wahid ku sani cewa lalle abun bautar ku abun bauta kwaya ɗaya ne faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ke kamnar haduwa da ubangijin shi ga fuskar Allah wanda ke kamnar ladan ubangijin shi da kasancewa shi cikin aljanna falyamal amalan salihan to ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada bautar ubangijin shi da komai duk wanda ke son ya samu kanshi cikin hutu da amincin Allah da yarda Allah ya ni'imtu da abin da Allah ya tanada ma 'yan aljanna to ya aikata aiki na gari aiki na gari malamai shine ma suka ce ma kana khalisan sawaba aikin da ya kasance an yi shi dan Allah dan neman yarda Allah dan neman lada a wurin Allah ba aikin da aka yi ba dan a yaba ka dan a ce ka iya ina fatan mun gane abu na biyu kuma ya kasance ka yi shi ne bisa ga shiriyar manzon Allah kenan an yi shi dan Allah bisa ga tsarin karantarwar manzon Allah duk aikin da aka yi ba dan Allah ba dan neman suna aka yi shi ba ka da lada a wurin Allah kuma baya karɓar sunan amalin salih ina fatan mun gane haka duk aikin da aka yi dan Allah kawai dan neman yarda Allah sai kasance an yi shi ba ga tsarin annabi ba ba bisa ga tsarin yadda annabi zo da shi ba shi ma ba ka da lada dan ba zai karbi sunan amalin salih ba yaushe aiki yake karba amalin salih ya an yi shi dan Allah kuma ya dace da karantarwar manzon Allah duk yadda ka yi aiki dan Allah in ka saba ma karantarwar manzon Allah baka da lada wahala kawai kake sai ka shiga cikin amilatun nasiba tasla naran hamiya ina fatan mun gane dole aikin kai kasance bisa ga karantarwa annabi ce lalle annabi yayi wannan abun ko yayi foro da ayi shi ko an yi a gaban shi bai ce komai ba ina fatan mun gane da duk abin da annabi ya bari bai yi ba kuma yana da damar ya yi shi babu wani abin da ya hana yi wannan abin to kai ma ka bar shi baran abin shine sunna ina fatan mun gane yawa to kenan kaga wannan aya ta tabbata mana da cewa lalle annabawa dukan su mutane ne da su da manzanni gaba ɗayan su ba su cikin mala'iku su ba alloli bane ba kuma ba aljanu bane ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace qalat lahum rusuluhum manzannin su sai suka ce da su in nahnu illa basharun mithlukum mu kan ba kowa bane sai mutane irin ku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi sai dai Allah yakan yi baiwa da ni'imarsa akan wanda ya so daga cikin bayin shi wama kana lana an na'tiyakum bi sultani illa bi idhnillah kuma bai dace da mu ba mu zo muku da wani hujja ko da wani bayani sai da izinin Allah Allah ne ke ba mu daman mu gaya muku wa ala Allah fa tawakkalul mu'minun lalle ga Allah ne mu'minai kamata su yi dogaro kaga wannan aya ma tana tabbatar da cewa manzanni mutane ne وقال تعالى ألا مدعوكين سركيتي وما أرسلنا قبلك من المرسلين بمتبع توروبا قبانك لغتكم منزني إلا إنهم لا يأكلون الطعام سيدي فاتي سوسنا تن أبنشي da annabawan da muka turo duk manzannin da muka turo gabaninka suna cin tuwo wa yamshuna fil aswaq kuma suna zuwa kasuwa don neman abin rayuwa ina fata mun gane sukan je su yi kasuwanci sukan je su yi tashi faɗi domin su samu abin da za su tara da dan su yi rayuwa ina fata mun gane wannan aya kan mai da martani ne ga kafaran makka da suka so su yi musan abin da hankali lafiya bai kamata ya musan shi ba suka ce mali hadha rasul wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'am da yake cin tuwo wa yamshi fil aswa kuma ya rika zuwa kasuwa tare da masu kasuwa suna ganin bai dace ba ga annabi in dai da gaske annabin ne a ce yana cin tuwo kawai a gan shi sak baya cin abinci kuma bai dace bai rika zuwa kasuwa iri yadda sauran mutane suke zuwa kasuwa sai Allah yana mai da martani zuwa gari sai ke cewa ba mu taba turu ba gabaninka daga cikin manzanni sai dai dukansu la yakuluna ta'am suna cin abinci ويمشون في الأسواق كما سنة سنة زوا كاسوا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وأن آية كانت تنا زابرة malamai magadan annabawa na cewa kowace shi samu aikin da zai domin ya iya kiyaye rayuwar shi kar ka yarda ka dogarar da rayuwarka akan wani ko da kuma kusancin ka ne tashi ka yi tsaye ka nema ta yadda za ka yi amfanar da kanka ka amfanar da waninka in annabawa suna zuwa kasuwa domin su nemi abin da za su rayu to don me kai za ka zauna gida ba za ka fita ba wanda ke nuna mana kuskuren malaman da ke zuwa sai zama cikin kujera suna neman ta annabi ana zafni wanga ya wuce baka hamsin wanga ya wuce baka ishirin wani ɗari wanga ya wuce baka wani kwamfilan shi da ya kashe kasa karka mai da kanka kama ala akan mutane tashi ka nema ka iya taimakawa kai ma ina fatan mun gane kar ka zamanto mai kasala da ragwanci ya karasa wani abin da za ka yi domin ka iya tallafa ma kanka bale in Allah ya jarabe ka cikin irin al'ummomin da ba su iya tallafa ma kowa ina fatan mun gane sau da akwai al'ummomi wanda gaskiya suna da karamcin shin kai da tausayi da kulawa ka yi ganin limamin ungoku ya ladani shi ya yi shekara arba'in yana kiran sallar ungo amma babu wanda ya taba mai ihsanin shekara hamsin ko ɗari wallahi kuma sun fi ƙarfin wannan ba su iya taimaka mashi da komi ba kuma wallahi ba za su iya yin aikin da yake yi ba kiran sallah su biyar a yini da liman da zai zo baka sallah su biyar a yini bai ce ku bani ba amma dan mi ba zai tallafa masa ba ya kamata ku tallafa masa ku iya ba sa daga cikin abin da Allah ya hore muku ina fatan mun gane kamar ihsani limamu ungo ku bukata ta kama shi suna ya kama shi yanzu gashi sai sun kai suna gayan bukatar su kuma da wahala su samu biyan bukata ina fatan mun gane wannan kuma ba wai zuciya yin aiki bane baya yana yin aiki amma irin aikin da yake baya iya biyan bukatun shi da shi da iyalin shi yana kokari ne ne kai ya tozartar da kanshi to irin su ya bukata yana yana da kyau a taimaka musu a tallafa musu cikin rayuwarsu suna ne gare shi wani ya kai mishi rago wani ya kai mishi abinci ya kai da abin da ke kama da haka abin da ke da wahala yau a cikin al'ummar zaka iya ganin makwabcinka wallahi yana cikin mummunan hali amma ba za ka iya tallafa masa ba amma za ka iya zuwa kaso kayan shirme da banza wanda watakila amfaninsu zuwa gare ka kaɗan ne ko ba su da amfani kaga dukkan hakan bai kamata ba ina fatan mun gani yana da kiwo zamanto muna taimakeki muna taimakeki ne ya tsakankanin mai rauni a tallafa masa ina fatan mun gani wanda ke da halin kuma shi ma iya ba shi wasu dabaru da fasaha cikin bunƙasa halin shi wanda shi ya karamci zuwa 'yan kasuwan mu yau dan kasuwan mai yau yana bakin cikin ya ga wani yayi kasuwa irin tashi bala in yazo kusa da shi ya zamana me matsalarka Allah shi ke raba arziki shi yake ba kowa raban shi ina ba ta mun gani kina ka ba shi zo zamana abinda da Allah ya kaddara zaka samu ayi ne in su dubu suka zo irin su sai ka same shi in kuma Allah bai so ka samu wannan abun ba ka yi ni kai kaɗai ba za ka same shi ba me na ka me damuwarka kafin ka zo duniya tun kana ɗigun mani Allah ya rubuta arzikinka rayuwarka ajalinka kuma ba za ka mutu ba wallahi sai ka canja komanka ba wanda zai mutu ya bar daidai da loma guda tara komanka sai ka canja kenan ya zama to muna tallafa ma juna mana ba juna fasaha lalle ko shakka babu ya kamata kuma yan kasuwar mu su ma su kasance suna da tunani mai kyau ina fatan mun gane in wanga ya fiddo wani tsari mai kyau kai ma kana ka iya kirkiro wani kan mu zo mu jibge wuri guda mu kasa haja guda gaba da kuma duk mu tabi saboda idan aka kasa haja guda ta yawaita karshe sai a rasa masu sayi kuma sai hajar ta faɗi lokacin da ake ta hada-hadar ta iya jadu gawayi gaba ɗaya gargaya ɓace ba ka iya sai buhu gawayi duka mutane sai suka koma kai gawayi kowa da ya tashi mai karamin jari da babban jari so da yake sai gawayi ya faɗi cin shado sai kasance a nan ya yi arha kaga wanga akwai karamci wayewa da ci gaban rayuwa ina fatan mun gani kare ya zama to mu duka mun zo mun fashe mu aje abu guda idan muka aje abu guda sai kima shi ta lalace ina fatan mun gani in yi duk abu idan ya yawaita to darajar shi faduwa take ina fatan mun gani sai tsakko mi ake san ya zama to akwai lissafi a cikin shi da haka kuma ba abin zargi ba ne ba idan aka ga malami yana neman kuɗin shi saboda yanzu mutane za ka sana zargin malamai lokacin da jadanka ta fito da dama daga cikin ustazai sun ta jadu amma sai suka sa abin zargi wurin mutane cikadi ba ustazai aka ce duk watsa sun ta jadu kuma kafin su ta jadun nan wallahi ba mai taimaka musu da komi to su ba mutane bane ba ba sa jin son jin daɗi ne da kuke jin daɗi shi ke rakko wasu ta sinima da sai da kare zamani komi sai dai abin da aka wuce yayin shi sannan a gan shi wurin shi kaga bai dace ba ina ba ta mun gane to in annaba ya kasance suna zuwa kasuwa dan nema kenan ka mun babu aula malamai ya kamata a ce suna zuwa kasuwa qala ta'ala lamu dukin sarki yace wa ma arsalna qablaka min wannan mi ta ko wa qala allah mu dukin sarki yace قل لا أقول لك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ka ce ma al'ummarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la aqulu lakum indi khaza'inullah ba zan ce da ku ba taskokin Allah a wuri na suke arziki ba zan iya ba ku komai ba taska ta komai tana wurin Allah wala a'lamul ghaib kuma ban san gaibi ba in kana neman hujja ta yanke hanzari babu kama wannan ayat da ke nuna cewa annaba ba san gaibi ba wala a'lamul ghaib ban san gaibi ba gaibi shine abin da ya boyu game da na'urorin da Allah ya baka domin ka iya riska abu akwai shi ko babu shi Allah ya fure ma mutane na'urori guda biyar wanda wannan na'urori kowane ɗaya daga cikinsu hujja ce da ke iya baka damar ka ce akwai abu ko babu daga ciki akwai shi akwai gani ko akwai kamshin abu sannan akwai ɗanɗanin shi akwai taɓa shi wannan duk dalilin da suke iya tabbatar maka da akwai abu ko babu to duk abin da ya ɓoyi ƙarƙashin wannan ababen guda biyar sunan shi me gaibi ba ka iya gano shi ina fatan mun gane sanin gaibi kai tsaye mutlaki sai Allah babu wanda san gaibi daga cin halittar shi ina fatan mun gane shi yasa Allah ya ce qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ce musu babu wanda ya san gaibi duk wanda ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa sai Allah shi kadai ina fatan mun gane kuma akwai gaibi nisbi wanda ya danganta munan muna iya sanin adadin wanda ke cikin masallacin nan ta fuskar kididdige su mai iya gane gimshiki nawa ne mai amma wanda ke maraɗi yanzu mun iya kiran shi mu ce masallacin ƙoba mutum nawa ne kuma gimshiki nawa ne zai iya baka labari kaga gaibi ne a gare shi amma mu kuma abu ne fili a gare mu ina fatan mun gane to sanin gaibi sai Allah shi yasa Allah ya ce ka ce musu wala a'lamul ghaib ban san gaibi ba sabanin mutanen da zaka sana shiga cikin kafafen yada labarai sana cewa annabi ya san gaibi wani wawa daga cikin masu da'awar ilimi wai yake cewa a ce wai nasaru ma sun san masu ilimin mai tuwokin nawa sun san yaushe ake ruwa sun san yaushe wai a ce annabi ya san gaibi ba me alaƙa sanin ilimin mai tuwo da sanin gaibi me alaƙa su wanga ilimin lissafi ne da bincike da bibiya da gano mazaunayyan tauraru da wata yadda suke tasarrufi cikin tsaron tsaniya ai ya gano wani abu zai iya faru kuma shi ma ana ce mishi ilimin tana yiwa saboda kun iya hangowa kuma ya saba mai da kuka hango me ya alaka shi da sanin gaibi amma da yake wanda ke gaban shi kasan shi wa'azin atifa wa'azin atifa ya sha bamban da wa'azin hujja galibi inda atifa ne sai ka ja mutane yanzu wanda ke gaban shi ga Allahu akbar suka ce yaya za ce saboda atifa ne ba dalili ba ka san atifa kullun tana rijayen mutane karkata kullun ni zan fasarta muku da atifa yanzu ko a cikin tsari idan aka yi wani tsari na shiri sai aka yi mai film kin sai aka yi sauran bandin to bandin da suke cutar da wancan mai film za ka zukata kullun suna karkata zuwa ga wanda ake cutar da shi to atifa ma wani abu ne wanda galibi zukata sukan karkata gare shi ba dalili ba ne ba to irin wanga abu sai ga mutane ta kabbara kasa Allahu akbar Allahu akbar san mi suke ba sai ka ma sun yi musan dalili ko sun yi inkari shi saboda jahilai ne amma kullun abin da zaka nema wurin tabbatar da shari'a dalili ba atifa ba dalili me hujja ina fata an gane kenan annaba ka ba su san gaibi ba anan gidan kafara iya da labarai wata rana radio alternative ne ban manta ba wani malami daga cikin malamai yan bid'a yana wa'azi wata mata ta kira shi ta ce mala yana da tambaya wai annabi ya san gaibi ta ba gaibi ba gaibobi kenan gaibi ɗaya ne gaibobi ta ce yace mata ya san kaga wannan jahilci kun malami ne mai da'awa mai fasda yana ganin cewa shi malami ne kuma ƙarya ce yake Allah ya ce wala a'lamul ghaib ban san gaibi ka ce annabi ya san gaibobi waƙa'i a tarihiyya abubuwa da suka faru a cikin tarihi suna da yawa wanda ke nuna annabi san gaibi ba ina fata magana suna da yawa barkatai ga sanan zaka iya kawo lokacin da aka tuhumci Aisha da zina annabi har neman shawara yake ga mutane ya ya sake ta ko ya sai in ya san gaibi ya shiga wannan matsala gaba daya eh zance ya kare abinda ake tuhumta ta ba ƙarya ba gaskiya bane ba ƙarya ce in an san gaibi amma da yake bai san gaibi ba sai da ya jira Allah ya wahayi ya barantar da Aisha aka gano cewa abinda ake tuhumar ta da shi ta baranta inda ya san gaibi ai haka wata sarka ta tabbace akan nan aka bata lokaci sai daga baya raƙumi da ya daga sarka tana karkashin shi in ya san gai ba zai ce sarka na tana cikin raƙumi kaza ba kana kaga annabi bai san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da shi kuma abinda Allah ya sanar da annabi ya sanar da ku akwai wasu abubuwa na gaibi da Allah ya gwada mu annabi ko bai gwada mu ko ba annabi ya ga aljanna ya ga wuta ya shiga a ciki irin ababen da ku ba ku gansu ba kuma duka gaibi ne amma wa ya sanar da shi su kafin Allah ya sanar da shi shi ya sani wannan shi ne wala aqulu lakum inni malak kuma bazan ce da ku ba cewa ni mala'ika ne in attabi'u illa ma yuha ilai kawai ina bin abin da aka mun wahayi ne da shi kenan kaga annabawa sun kore cewa su suke da taska ubangiji ba tasu bace ba taskoki na arziki daga hannun Allah suke na biyu ba mu san gaibi ba Allah shi ya san gaibi sannan ni ba mala'ika bane ba bi ma'ana menene mutum ne ina ban abin da aka mana wahayi ne zuwa gari kullu hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkaru wa qala Allah madaukin sarki yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah قل النبي محمد كتم الأمك لا أملك لنفسي بم ملكم مكينا نفعا أنفاني بلي إن أنفان الدكينا ما ملك أنفاني الله إن فات من غاني ولا ضرا كما هكا بن إيه إجي مكينا تشوتا إذن الله نفيني دا سامو تشوتا تو إن النبي يفعل مكان شهكا to ina ga wanda suke zuwa yau hajji ko umara suna zuwa karkashin kabarin annabi suna roƙon shi bukatoci wanda bai biya ma kanshi bukata ba kamar yadda Allah ke bada labari a wannan aya shin ya biya ma wani shi bukata bale ma wanda kuma ya riga ya haɗu da ubangin shi bar duniya to kuma idan ya kasance haka annabi ne ina ga shehunnai ko wasu waliye da ake ganin girman su ba su iya amfanar da kansu bale su iya amfanar da mai roƙon su ina fatan mun gane illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so walau kuntu a'lamul ghaib annabi aka Allah ya ce bai ce mutanen shi walau kuntu a'lamul ghaib da dai a ce na san gaibi lastakthartu min alkhair da na yawaita alkhairi da abin da zani ba zan yi ba sai wanda zai amfana da ni da abin da zan kama ba zan kama wani abin da na san karshen shi zai amfane ni ba wala amma ma masani su kuma haka ba zan yarda ba in aikata abin da karshe cutuwa za ta samu na ina fatan mun gane kenan da annabi ya san gaibi ba zai fara abin da da ƙarshe ba zai samu amfanin shi ba tsawon kasuwanci ne ko abin al'amuran duniya ina fata mun gane ko ba zai yarda bai abka kanshi inda za a iya cutar da shi ina fata mun gane inda ya san gaibi amma rashin sanin gaibi shi yasa irin ababen da ke faruwa suke faruwa zai je jihadi za a bige shi za a karya mashi haƙori jinin shi ya zuba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وما مسني سوء أنا إلا نذير وبشير لقوم لقوم يؤمنون ni kan ba kowa bane ba illa nadhir sai mai gargadi ga wanda suka kangare ma Allah madaukakin sarki wa bashir da kuma mai yin bushara ga wanda suka yi da'a ga Allah da qaumin yu'minun ga wanda yake masu imani lokaci yayi ko hadda 20 kuma yana da sauran karatun ku yana da saura sosai kenan kenan nan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya sami tare da ladan shi gaba daya kuskure ko abinda ke kama da shi Allah ya gafarta mana gaba daya sojojin mu da suka samu kansu cikin wannan jarabawa musulmin su Allah ya gafarta musu shi kansu wanda aka ce sun bata Allah ya mayar da su zuwa ga iyalinsu idan kuma sun mutu su ma Allah ji kansu da gafara ya yi musu ya kare kasan daga irin wanga fitintunin da bala'o'in gaba daya da sauran kasashen musulmi assalamu alaikum warahmatullahi